بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce wacce ta daidai da takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha hudu ga watan julai watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasar na ɗari da ashirin da biyar daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malami a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam albani ya yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ya ji kanshi ya ɗaukaki darajojin shi makarantu da iyali da ɗalibai da malam ya bari allah ya musu albarka abubuwan da suke na sharri ne Allah ka kiyaye su daga gare shi idan ba mu manta ba jama'a jiya mun wato karanta waɗannan ayoyi tun daga aya ta ɗari biyu da arba'in da shida ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين من كرنتو تندق كم ونن آية هر آير دا ألا مدوك تنسركي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أتكن waɗannan ayoyin jama'a da muka karanta jiya Allah madaukakin sarki ne ya ɗauko wani tarihi wanda ya faru daga cikin al'ummomi waɗanda suka gabaci wannan al'umma Allah ya baiwa manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan labari a cikin alkur'ani don annabi ya karanta shi ga al'ummar shi don ya zama abin izina don ya zamto wato abin da za a rika karantawa ana jin labaran al'ummomi da suka gabata da annabawansu don mu ɗauki darussa abubuwan da ya zamto sun samu kure a cikin mu kauce abubuwan da suka yi daidai mu kwaikwaye su mu koyi da su akai mun ji cewa wata jama'a ce daga cikin banu isra'ila waɗanda yaƙi ya ci su aka ƙwace wani abu mai muhimmanci daga hannunsu aka fitar da su daga gidajensu aka raba su da ‘ya'yansu da matayensu suka taru gaba ɗaya suka tafi gurin annabin wannan zamani nasu Allah bai bayyana mana waye ba suka ce da shi ka roƙa mana Allah Allah ya aiko mana da wani shugaba wani jagora wanda zai jagorance mu mu tafi mu yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah. Wannan annabi ya ce da su shin kuna da tabbas idan Allah ya aiko muku da wannan shugaba za ku yi jihadi a ƙarƙashin shi za ku yi mishi ɗa'a da biyayya waɗannan mutane suka ce me zai hana mu mu yi biyayya me zai hana mu mu yi yaƙi mu yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bayan an hidda mu daga gidajenmu. an raba mu da ‘ya'yanmu da matanmu. Allah ya ce da aka wajabta musu wannan yaƙi sai suka juya baya suka yi tawaye, dama ɗabi'ar banu Isra'ila ce. Allah maɗaukakin sarki ce sai ‘yan kaɗan daga cikinsu su ne suka tsaya tare da wannan annabi suka yi jihadi. Mun ji ajiya cewa mutane ne ɗari uku da goma sha wani abu kamar yadda hadisin Bukhari, hadisin sahabi Barra ibnu azibin ya bayyana mana Allah ya ce lallai shine masani game da azzalumai annabinsu sai ya ci gaba da cewa da su haƙiƙa Allah ya aiko muku shugaba wanda sunan shi balutu lallai shine wakilin Allah maɗaukacin sarki wanda Allah ya shugabantar da shi a kanku nan da nan suka yi tawaye suka ce taya Allah za a yi a ɗora mana wannan wanda ba shi daga cikin ‘ya'yan masu mulki ba shi da jinin masu mulki ba ɗan annabawa ba ne bayan mu ‘ya'yan annabawa ne banu Isra'ila ba shi da kuɗi talaka ne bayan mu ne muke da kuɗi mu muke da kaddara kaza mu muke da kaza da kaza wannan annabi sai ya ce to wannan dai al'amari ne na Allah Allah maɗaukacin sarki shi ya zaɓe shi ya fifita shi a kan ku ya ƙare shi da wato asalin ilimi da lafiya ta gaɓoɓi kuma Allah yana ba da mulkin shi ne ga wanda ya so Allah yana da wato asalin yalwar Allah wato falalar Allah da rahamar shi tana da faɗi kuma Allah shi ne masani ya fi kowa sanin hikimar da ta sa ya zaɓi ɓalutu ya ɗora shi a kan ku ya zaɓe shi bai zaɓi wani daga cikinku ba annabinsu ya ci gaba da cewa da su alamar mulkin shi wannan ɓalutu ɗin alamar ku gane shi ne shugaba to lallai wato wannan akwati wanda yake sananne a cikin banu isra'ila to wannan shugaba naku zai zo da wannan akwati wato zai zo da wannan akwati mala'iku ne za su taho da shi ya zamto shi zai zo da wannan akwati zuwa gare ku ma'ana mala, wato mala'iku za su zo da akwatin suna ɗauke da shi a cikin akwatin akwai natsuwa daga wurin ubangijinku sa'annan akwai abubuwan da yake annabi musa da annabi harun da iyalan gidansu wato sun bari a cikin wannan akwati kamar yadda muka bayyana a jiya babu wata aya ko wani hadisi da ya bayyana me ke cikin wannan akwati inna ma kadai maganganu ne da malaman tarihi da tafsiri suke bayyanawa waɗanda babu hujja akan wato abin da suke faɗi cewa tabbas ne ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai a cikin haka wato waɗannan abubuwa da suke faruwa aiko muku wannan shugaba ya zamto wato jagora a kanku da wannan akwati da mala'iku za su taho da shi da zai bayyana a hannun shi, lalle wannan aya ce a gare ku idan kun kasance masu imani. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana alamar wannan shugaba nasu sun yadda ya cancanci ya zama shugaba a kansu, ya ɗebe su ya raba su da wannan gari suka tafi don jihadi, bayan sun yi nisa sun rabu da garuruka. ma'ana sun rabu da gidaje sun bi bayan gari sai wannan shugaba nasu ya ce lalle Allah maɗaukakin sarki zai jarabce ku da wata ƙorama da wani tafki da wani kogi duk wanda ya sha ruwan wannan kogi ba shi tare da ni kamar yadda duk wanda ya ɗanɗana ko ya kamfata kwarfa ɗaya to babu laifi za mu tafi da shi wato ko kuma wanda bai sha gaba ɗaya ba mana wanda bai sha gaba ɗaya ba da wanda ya kwarfa ɗaya to da shi za mu tafi wanda ya cika ciki ya buɗe baki ya sha sosai to ba za mu tafi tare da shi ba sai ya zamto gaba ɗayansu sun sha sai ‘yan kaɗan daga cikinsu kamar yadda muka bayyana adadinsu a jiya da kuma asalin wato ɗazu da muka bayyana hadisin barra ibn azibin a cikin bukhari babin da ke bayani game da adadin waɗanda suka halarci yakin badar Allah ya ci gaba da ba da labari ya ce, A lokacin da shi falutu ya wuce suka ci gaba suka tinkaru wannan wato asalin rundina ta yaƙi ta jaluta da shi da jama'ar shi, sai waɗanda wato ba su da yaƙini ba su da tabbas daga cikin waɗannan waɗanda suke rundunar shi ce, sai suka ce, Ai, ba ku da iko ko ba mu da iko akan jaluta da shi da rundunar shi, ba za mu yi nasara ba. ko mun tafi za a rusa mu waɗanda ke da yaƙini da tabbas cewa za su haɗu da Allah a ranar lahira sai suka ce yo ai da dama akan samu jama'ar da suke ‘yan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara ya ɗora su akan jama'ar da suke masu yawa da izinin Allah Allah yana tare da masu haƙuri bayan sahun waɗannan mayaƙa guda biyu sun daidaitu a filin daga waɗannan ga su a gefe da shugabansu ƙwalutu, banu Isra'ila kenan, sannan ga waɗannan kafirai da shugabansu a gefe jaluta da rundunar shi kenan sai waɗancan suka ɗaga hannu suka yi addu'a suka ce ya ubangijinmu ka kwararo mana haƙuri ka mamaye zukatanmu da haƙuri ka tabbatar da dugaduganmu ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su nasara ya ɗora su akan maƙiyansu abokan gabansu Allah ya ce sai suka rusa su suka ci nasara a kansu da izinin Allah Dawudu annabi sai ya kashe jaluta kafiri sannan Allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki kuma ya bashi hikima annabta sannan Allah ya sanar da shi ilimi ilimin da Allah ya so ilimin sana'a ilimin ƙere-ƙere Allah ce in baccin Allah maɗaukakin sarki yana ture wata fitina da barna da wasu waɗanda suke mutanen kirki masu imani shugabanni nagari Allah ya ce da barna ta yaɗu a bayan ƙasa sai dai falalar Allah Allah ma'abocin falala ne ga dukkan halittun shi gaba ɗaya bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayyana waɗannan ƙissoshi da waɗannan tarihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq waɗannan da muka karanta maka waɗannan jama'a da muka baka tarihinsu da labarinsu tun daga waɗancan na farko da Allah ya ce alam tara ilal ladhina kharaju da waɗanda Allah ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila Allah ya ce ayatullah ayoyi ne na Allah natluha alayka bilhaq muna karanta maka su da gaskiya babu shakka babu kokonto akan wannan labari yaƙini ne tabbas ne gaskiya ne wa innaka laminal mursalin kuma lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana daga cikin manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko ko da kafirai sun ƙaryata idan ba manta ba jama'a a jiya bayan mun karkare karatun waɗannan ayoyi mun ji cewa bayan Allah ya bayyana wannan yaƙi da ya faru tsakanin falutu da jalutu da su da rundunarsu da kashewar da annabin Allah annabi Dawud ya yi wa jalut a ƙur'ani sai Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita ƙissar a daidai nan ayoyin alƙur'ani suka yi shiru ba su ci gaba da ambata tafasirul ƙissa ba ya aka yi Dawud ya mallaki mulki ya aka ya samu kaza ayoyi suka yi shiru hadisai ma ba su ci gaba da bayyanawa ba amma dai an samu isra'iliyat maganganu na ƙarairayi waɗanda aka samo daga yahudawa da riwayoyi na ƙarya waɗanda aka samo daga musulmin da suka bar addinin yahudanci da kiristanci suka shigo musulunci sai aka yi ta samun waɗannan ƙarairayi sun bayyana daga bakunansu da wannan ta sa malamai suka tashi suka faɗakar suka zaburar suka tsoratar da musulmi game da dogaro da waɗannan ƙissoshi da riwayoyin ƙarya musamman game da abin da ya shafi fassara alkur'ani don haka jama'a muka ji cewa mu dai mun taƙaitu daga abin da ya zo a ƙur'ani da sunna duk abin da ya ƙetare wannan daga cikin abin da aka ruwaito to ba mu da bukata mun aje shi kuma ba ma bukatar shi kuma muna nasiha ga dukkan musulmi ba daidai ba ne su ɗauki waɗannan riwayoyi na ƙarya su fassara alƙur'ani da su a jiya in ba mu manta ba ne mana ishara zuwa ga littafin farfesan ilimi a sheikh addoktor muhammad muhammad abu shahaba littafin shi mai suna al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubit tafsir Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yau sai mu ce jama'a darussan da za mu fitar a cikin wancan waɗancan ayoyin da waccan kissar da muka karanta a jiya ma'ana fa fi hadhihi al-ayati min al-fiqh wal fawaid wal ahkam ma ya'ti yana daga cikin darussa da za mu koya daga cikin abubuwan da muka karanta a ayoyin jiya da fiqhu da za mu fitar su ne kamar haka abu na farko awwalan في هذه القصة أن البعوث والسرايا لا بد لهم من أمير yuwalla alaihim a cikin wannan kissa a cikin wannan tarihi za mu fahimci cewa ashe wato albu'uf aike da za a yi wa rundunar yaƙi wasaraya da tafiye-tafiye na yaƙi a ce jama'a kaza ku tafi ku yaƙi gari kaza ko jama'a kaza ku yi tafiya ga wani saƙo ku kai zuwa gari kaza malamai suka ce labudda lahum min amirin yuwalla alaihim dole ne sai ya zamto akwai shugaba wanda za a ɗora a kan waɗannan jama'ar lallai ne bai kamata a bar su kara zuba ba ina muka fahimci haka a cikin waɗannan ayoyin shi ku kalla banu isra'ila ba su tafi kai tsaye su isu da kansu su tafi su yaƙi ba sai a ƙarƙashin mene sai a ƙarƙashin jagoranci sai a ƙarƙashin shugabanci ina fata an fahimta kaga daga nan za mu fahimci cewa ashe duk wata jama'a duk wata tawaga duk wata tafiya ƙungiya ce ma'ana ko wani movement ne ko wani kamfani ne ko wata makaranta ce to dole sai an samu wani shugaba wanda za a shugabantar da shi akan waɗanda suke na ƙasa da shi ne ya zamto suna bin umarnin shi cikin abin da yake ba sabon Allah bane yarji'una ilaihi wa yaqtaduna bihi suna komawa zuwa ga umarnin shi sa'annan suna kwaikwayon shi suna koyi da shi mun ga haka a aikace game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yakan aiki wato tawaga ku tafi ku yi kaza ku je wuri kaza ku yi kaza a je ai dakon wuri kaza annabi sai ya shugabantar da wani cikin sahabbai a kansu kun tuna da waccan kissa da muka karanta jama'a kissar sahabi Abdullahi dan Jahashin game da waccan aya da Allah ya ce yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi inda muka wuto baya kun tuna da kissar jama'a annabi ya shugabantar da shi akan wasu jama'a haka jama'a ya kamata dan haka dukkan tafiyar da ta kama ku ku musulmi mutum biyu mutum uku mutum biyar mutum hamsin ko sama da haka wajibi ne lallai a samu shugaba saboda kada al'amarinku ya zama fauda ina fata mun fahimta saboda muhimmancin shugaba da shugabanci sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sahabbai ba a shirya annabi ba ba a jahaza shi ba ba a tafi an binne shi ba sai da aka tafi aka yi zaman rumfar kabilar saƙifatu bani sa'ida sai da aka yi wannan zama aka tabbatar da wane ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wa abubakarin mubaya'a to sa'an nan sai aka tafi aka shirya annabi aka je aka binne shi aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wankan gawa da abubuwan da suka biyo baya yanzu kun ga wannan yana ƙara bayyana mana muhimmancin shugabanci ashe duk jama'ar da suka rasa shugabanci to su rasa abu mai girma a cikinsu ba za ka ga suna magana da murya ɗaya ba ba za ka ga suna faɗi da tashi a yanayi ɗaya ba kowa shi ne shugaban kanshi kowa shi zai aikata abin da ya so kowa ya faɗi abin da ya so jama'a wannan shi ne abin da ke faruwa a irin waƙa'in wannan ƙasa tamu jama'a kowa yana faɗin abin da ya so ka je ka saurari gidajen rediyo da fagagen intanet da wato gidajen jaridu za ka je ka ga kowa abin da ya mishi daɗi a rai yake faɗi amma ina shugaba wane ne zai faɗi a madadinmu gaba ɗaya munan arewacin najeriya wa zai faɗi a madadinmu waye idan ya tashi ya faɗi yana wakiltar mu ne gaba ɗayanmu jama'a bar na tambaye mu tsakani da Allah akwai wannan a ce ga wani yayin magana a madadin musulmi ko a madadin 'yan arewacin Najeriya da yayi maganar a ce kowa ya yadda akwai wannan jama'a to sarkin musulmi fa to sarkin Sokoto ko Allah ya kiyaye wannan jama'a yana bayyana mana muhimmancin shugabanci muhimmancin shugabanci jama'a idan al'umma ta rasa shugabanci to shine zaka ga ta samu kanta a irin halin da muke ciki a yanzu a Najeriya yanzu an rasa wanda zai tashi magana jama'a yanzu siyasa na matsowa ina malamai ina 'yan siyasan ina sarakuna ina shugabannin addini zaben 2011 election an rasa wane ne zai tashi ya yi magana a madadin 'yan arewa a madadin musulmi wa zai tashi ya magana sai aka samu rubabbin shehunnai jama'a aka samu masoya zuciya waɗanda aka ba su abin da aka ba su aka kashe bakinsu suka fito suka kashe musulmi suka wato auno maganganun da sun kashe zukatan musulmi suka yi ta maganganu a jaridu da gidajen rediyo cewa da a zaɓi musulmi gwanda a zaɓi kaza da a zaɓi kaza gwanda a zaɓi kaza aka rasa wane ne zai tashi ya muƙawamanci irin waɗannan masoya zuciyan sai babban malami a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam albani alherin allah ya kai ga kabarinka shi kaɗai ya tashi jama'a ina malaman ƙungiya ina malaman izala ina suke ina sauran malaman ɗariƙa kun yadda shehi ya yi magana a madadinku? kun yadda da abin da ya faɗi? da kuka yi shiru kuna bayyana mana kun yadda kun gamsu kenan ina malaman ahalus sunna kowa ya kasa tashi jama'a ya magana wannan yana ƙara bayyana mana kwaliti irin na kalmomin da da albarka da Allah ya zuba a cikin maganganun malam albani don haka siyasa in ta zo wannan ya ce wannan ya ce kowa ya gama faɗin abin da zai faɗi sai a ce to me malam albani zai ce kowa yana jiran me zai ce shikenan abi alƙiblar da ya ɗora mutane a kai da yake waɗannan mutanen makirai ne jama'a sai suka kashe shi saboda mene saboda sun san cewa akwai dameji da zai musu musamman a wannan siyasa da take fuskantar mu yanzu jama'a ba wanda za a samu ba wani irin albani ba wani wanda zai tashi ya tsaya a matsayin shi babu wata magana da za a yi jama'a wadda za ta wakilce mu mu musulmi musamman 'yan arewacin najeriya ana ji ana kashe mu jama'a duk inda ka ji ana buga bam ana kaza ana kaza suwa ake kashewa ‘yan uwanka ne musulmi amma saboda lalacewa jama'a malamai aka samu da waɗanda suke cewa su ne shugabannin ƙungiyoyi da ɗariƙu da ‘yan siyasan kansu da sarakunan gargajiya aka ɗebi kuɗaɗe aka ba su jama'a haka ne ko ba haka ba ne haka ne mafi karanci sai kowa ya ja baki ya shiru akai shiru akai shiru kowa ya ki magana jama'a kowa ya ki magana suna fitowa su ce a zaɓi nasu amma mu sai kowa ya shiru malamanmu aka bibbi a gidaje aka ba su kuɗaɗe cikin duhu jama'a aka je kowa aka kirga aka kirga sai a kawo mishi shikenan yanzu jama'a duk waɗannan kuɗaɗe da abubuwa da waɗannan mutane suka karɓa zai mana maganin fitintinin da muke ciki a yanzu jama'a ba zai mana wannan maganin ba daga nan za mu gane jama'a wallahi duk sa'ad da aka ɗauko kuɗi aka baka a madadin cewa wane ɗan siyasa wane kaza wane kaza ya cinye aƙidarka ne ya cinye bakinka ne yana tsoron wata magana da za ta fita daga bakinka ne don haka jama'a malamai ku yi tsantsan ku bi a hankali malamai masu karantarwa masu wa'azi masu da'awa idan kuka biye wa 'yan siyasa za su kai ku su baro wallahi jama'a sai kun rabu da addininku na gaskiya sai kun koma kuna suna kada muku kuna rawa da bazarsu amma addini fa ƙarya kuke ba za ku iya faɗin shi ba ba za ku iya bayyana haƙiƙanin gaskiya ba malam albani da mai Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi bai ci kuɗin uban kowa ba jama'a bai ci kuɗin kowa ba a sa'ad da yana raye yana faɗin bai ci kuɗin uban kowa ba duk wanda ya ce ya ba shi kuɗi ya ji wannan maganar ya rufa mishi asiri kada Allah ya mishi albarka ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗi ya yi tsinuwa tsinuwa mai ƙarfi akwai wani da ya fito ya ce ya ba shi kuɗi jama'a sai dai jita-jita ƙarya haka dama ake isha'at akan malaman sunna malaman Allah har da ya kwanta ya rasu waye gangancin cewa mun bashi kaza ai mu muke mishi kaza babu ƙarya ne wannan ta sa ya yi maintaining quality na kalmomin shi don haka abin da yake faɗi bai janye ba amma kai jijiyar wuya kai hajijiya kai hajijiya da an kai ka wani lungu sai ka ce wallahi ka tuba ai kaza ai kaza ai kaza haba jama'a ashe ba da gaske bane ashe kana saka ma mutane shakka game da kalmomin da kake faɗi malamai ku bi a hankali yanzu babu wani guri babu wata cibiya da ake jira ta faɗi jama'a irin darul hadisi salafiya mai yisa saboda shugabanta bai ci ba bai karba ba bai karba ba jama'a da haka jama'a mu bi a hankali in muka biye wa 'yan siyasa za su kai mu su baro mu tsaya da kafafunmu da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu makirci ne jama'a ake shiryowa ta ƙarƙashin ƙasa ana nema a raba kan musulmi jama'a mu bi a hankali dama wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idodin da tuni Allah ya bamu labari mun karanta a baya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u za su ta yaƙar ku za su yaƙe ku da takobinsu za su yaƙe ku da takobinku za a yi amfani da wasu daga cikinku a yaƙe ku kamar yadda za su yi amfani da wasu daga cikinku su yaƙe ku jama'a ba za a gushe ba ana wannan Allah bai yi alkawarin zai tare musulmi daga yaƙar da 'yan adawa kafirai suke musu ba kuma Allah bai ba da uzuri cewa ka ce to ai uzuri ai a biye musu ai a karkata zuwa ga abin da suke faɗi ai hanzari Allah bai ba da hanzari ba don Allah ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habibat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah bai ba da uzuri ba ka ce to in an kawo ai a karba ai in an kawo ai kaza to ai kaza to ai kaza in an bada kujeran hajji ai za a karba in yanzu ga azumi ya kama jama'a suna ta raba abinci ana ta raba abinci ana ta raba ma malamai buhunan siga buhunan gero da abin da ya shafi shinkafa da sauransu ana tabi masallatai ana rabawa ka san daga inda waɗannan kayan suka taho jama'a duk waɗannan bayanan ine mana su ne a matsayin lallai ne jama'a duk wata al'umma dole ne ya zama tana da shugaba wacce za ta faɗi da faɗin shi ta tsaya a inda ya faɗi in dai wannan faɗin bai saba wa Allah ba don haka jama'a fihi annal bu'ufa was saraya la budda lahum min amirin yuwalla alaihim yarji'una ilai wa yaqtaduna bihi yana daga cikin darussa da za mu koya a cikin waɗancan ayoyi da muka wutu wa fiha annal imarata wal imamata laysata wirasatan muta'alliqatan bi ahli baitin nubuwwati wal mulki a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa shugabanci da al'amarin da ya shafi jagoranci na siyasar zamani ko abin da ya shafi jagoranci na gargajiya ko na addini laisata wirasatan muta'alliqatan bi ahli baitin nubuwa ba su da alaka da gado cewa ai gada ake yi ma'ana shugabanci ba gado bane ina fata mun fahimta a ce tunda wane yana gidan annabta wane jinin wane ne to shine zai gaji wane idan ya rasu wannan kissar ta bayyana mana ashe ba haka abin yake ba kuma wannan kisar ta bayyana mana ashe abin ba wato kuɗi ba ne ba ƙarfin dukiya ba ne ina da kaddara kaza ina da dukiya kaza a'a mahaifina shi ne kaza ya taɓa sarauta ko mulki lokaci kaza al'amarin mulki a addinin musulunci da jagoranci to ba haka yake ba jama'a ba gado ba ne ba sarauta ba ce ta gargajiya kaga mun fahimci wannan a cikin waɗannan ayoyi ne a inda Allah ya ce a harshen wannan annabi, Inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika, me suka ce sai suka ce qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almali sai suka yi amfani da qiyas almizan aljahili ma'ana mizani na jahiliya ai bai da kuɗi waye mahaifin shi ai ba dan sarauta bane jama'a kun fahimta da kyau sai Allah ya ce inna Allah astafahu alaikum Allah ya zaɓe shi ya fifita shi a kanku wa zadahu basbatan fil ilmi wal jismi Allah sai ya ƙare shi da ilimi da lafiyayyin gaɓoɓi da ƙarfi kenan wannan kaga su ne qualities na shugabanci ashe shugabanci ba ba gado bane jama'a a cikin wannan gabar jama'a akwai raddi kakkausa ga 'yan shi'a waɗanda ke cewa ai khilafa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gado ce kaga a cikin wannan akwai raddi mai karfi a kansu ina fata jama'a mun fahimta za ku yi mamaki su dinnan yan shi'a suna kafa hujja da waccan aya ta alqur'ani da Allah madaukakin sarki yewa annabi Ibrahim alkawari annabi Ibrahim ya addu'a ya Allah kai mun kaza kai mun kaza Allah ya ce ya karba annabi Ibrahim ya ce to kuma Allah daga cikin zurriyata wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin kutina sa'ad da annabi Ibrahim ubangijin shi ya jarabce shi ibtalahu ay ikhtabarahu bi kalimatin ay bi awamira wa nawahin fa atammahunna annabi Ibrahim ya cika wannan umarni na Allah Allah sai ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imaman zan sanya ka ka zama jagora a cikin mutane zan sanya ka ka jagoranci mutane ka zama kai ne a sama da su yanzu kaga tukuici ga abin da annabi ibrahim ya wa allah kenan annabi ibrahim sai ya ce to allah wa min zurriyati a saka a zurriyata mana ma'ana kada alherin ya taƙaitu a kaina allah sai ya ce mun karɓa amma fa cikin zurriyarka da salsalarka da tattaɓa kunnanka da jikokinka la yanalu ahdi zalimina idan suka yi zalunci to za a ɗauke wannan wato khilafa da ke cikin ‘ya'yanka to za a ɗauke ta Allah ya karɓa ko bai karɓa ba Allah ya karɓa Allah sai ce ya ba shi ɗa Ismail da Ishaqa daga jikin Ishaq Allah ya fitar da ɗa annabi Yaquba daga jikin shi annabi Yusuf daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub ƴan uwan annabi Yusuf aka samu annabi Musa da annabi Harun aka samu Yahaya da Zakariya har aka zo cikin annabawan Banu Isra'ila aka samu annabi Dawuda da muke karatu a cikin nan ai dama yana daga cikin waɗanda suka biyo baya daga cikin Banu Isra'ila har aka zo kan annabi isa to lokacin da waɗannan yahudawa suka tafi za su hallaka annabi isa allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke annabi isa zuwa gurin shi a sama bar rafa'ahu allahu ilaihi yanzu sun yi zalunci ko ba su ba sun yi sai allah ya ɗauke annabta sai ya mayar da ita gidan isma'il sai ya aiko fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aya ‘yan shi'a sai suka ce gashi ai khilafa nubuwa ko khilafa nabawiya wato gado ce jama'a ko kaɗan babu hujja a cikin wannan khilafa jama'a lallai ne cancanta ake kallo ilimi ake kallo yaya wane zai iya ko ba zai iya ba ba wai daga gidan waye fito ba wai daga kaza daga kaza ba ina fata mun fahimta don haka aƙidar shi'a ita ce khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidina aliyu a gurin yan shi'a idan ka tambaye su ina matsayin wato khilafa ta abu bakrin da umar da uthman sai su ce wannan gasubu ne wannan kwace ne ai danniya ne kai jama'a Allah wajarin yan shi'a abubakar da annabi ya yarda da shi ya zama aminin shi abokin shi shine zai yi kwace jama'a sayyidina umar sayyidina usmanu kwanakin baya muka karanta wancan hadisi falala jama'a da annabi ya bayyana na sayyidina usman yanzu shi zai dawo ya yi kwacen mulki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka jama'a mu a wurinmu khilafa jama'a tana tabbata ne da cancanta tana tabbata ne da mubaya'a tana tabbata ne da haɗuwar mutanen wannan lokaci akan wani in dai har yayi wato asalin zama shine shugaba a kansu to shine khalifa a kansu ba cewa ai daga gidan kaza ya fito daga kaza daga kaza ya fito ba wanda inda a ce khilafa nubuwa da a ce gado ce to ai ba aliyu ya kamata ya zama khalifa bayan manzon Allah ba abbas ya fi shi cancanta ko kuwa jama'a me yasa ba su da'awar abbas shine khalifa ba me yasa me yasa inda za ku gane akwai rudu da hayaniya a cikin yan shi'a Allah madaukakin sarki ka kiyaye don haka jama'a lallai khilafa ga wato shugabanci ba gado bane jama'a a ce tunda wane yayi to ai dan shi ya gaje shi ko a ce a nada dan shi ko a ɗauko wani tarihi ai yana da wani gado a'a ya cancanta eh yana da ilimi eh zai iya to shikenan sai a nada shi mahaifin shi ya taɓa yi ko bai yi ba yana da kuɗi ko bai da shi lallai ne jama'a a ɗora shi ina fata mun fahimta mun fahimci haka ne akan a cikin wannan kissar Allah ya ɗora falutu ya zama shine malikan alaihim bayan ba shi da mulki bayan ba shi da kuɗi ina muka fahimci haka sun soke shi ta waɗannan ɗabi'u guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ثالثا فقه نأكو جماعة وفيه رفض الملك الوراثي أتكون ونن قصة للي قصة ننتنا كرنت الدمو واجبين مسلمي ستاش سياكي دا mulki irin na gargajiya ma'ana mulkin gado a ce daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wannan jama'a wajibi ne a tashi jama'a a ture wannan don wannan ba musulunci ba ne ina fata mun fahimta fal aslu fil mulki asali dai game da mulki a ce wani shine shugaba awil hakimu wato awil hakimi ko kuma shi wato a ce wani shine shugaba ko a ce shine mai hukunci shine an ya tamatta bi sifatin ya ɗabi'antu da wasu siffofi wa mu'ahilatin ma'anawiyya da wasu irin ɗabi'o'i da wasu qualities to ahiluhu lil mulki waɗanda za su cancantar da shi ya zama shine shugaba wa an yarda bihin nas kuma mutane ya zamto sun yarda da shi ba wai a ɗauko wani mutane ba su san shi a ƙaƙaba musu a ce shi ne zai zama shugabansu dole ba wannan ba daidai ba ne jama'a wannan yana kawo rudu da hayaniya a cikin al'umma a bar mutane su zaɓi wanda suke so wa an yardan nasu bihi mutane su yarda da shi wa an yahtaruhu kuma su zaɓe shi liyakuna malikan alaihim don ya zama shine shugaba a kansu idan aka yi haka sai kaga an samu zama lafiya amma duk sa'ad da ya zama shugabanci sai dai kai a ɗauko wani a ɗora muku a ƙaƙaba muku kuna so ko ba ku so ya cancanta ko bai cancanta ba ya dace ko bai dace ba haka babu abin da yake gadarwa a cikin al'umma in ba rudu da hayaniya da kaza da kaza ba jama'a da haka jama'a duk waɗannan abubuwan da ke faruwa babu abin da zai maganin su jama'a sai dai a ɗora ma mutane wanda suke so wanda suka zaɓa in ba haka ba jama'a yaushe ne za a ce ga wanda mutane suka zaɓa amma sai a ce ga wanda ake so yaushe za a zo na lafiya jama'a mutane an sa musu wanda ba sa so saboda shugaba wane da wane da wane suna son su shikenan sai a ƙaƙaba ma mutane wani lokaci jama'a abin yakan wuce iyaka yakan zama ya fi muni a ɗauko ma ba wai ma namiji ba a ɗauko mace a ce an ɗora a ce ita ce shugabanku wannan jama'a akwai muni kwarai da gaske kuma wannan yana haifar da tawaye ga mutane don haka inda a ce gwamnatoci za su gane da shugabanni sai su zo a yi wani irin census a binciken mutane a ji tunaninsu a ji ra'ayoyinsu wai wa kuke su wa kuke ƙauna shikenan sai a auna a ga su wane ne suka fi rinjaya a kan wane wanda mutane suke so sai a ce to shi ne kaza ka gani idan ba a zauna lafiya ba amma duk wanda za a ɗauko a ɗora wanda za a yi selecting ɗin shi a je a ɗauko shi a ɗora shi a kai sai kaga ba wanda mutane ke so ba ne ba shi da farin jini me yasa sai ya ɗan haɗa da kwalliya sai ya haɗa da kaza sai ya haɗa da abubuwa haka makamantan waɗannan wallahi jama'a waɗannan abubuwan fa'idodi ne da fikihu da za mu iya fitarwa a cikin waɗannan ayoyin a kalli me mutane suke so yanzu ba zaɓe ne yake tunkarar mu ba jama'a nan da ‘yan watanni shekarar nan jajibarin zaɓe ne to yanzu kowa ya wasa wukar shi kowa ya yi shiri tun daga shugabannin na sama da ‘yan siyasa da malaman kowa ya wasa irin tashi wukar yana jiran me zai zo ya yanka tun daga kan malamai jama'a har 'yan siyasan har 'yan kaza amma fa jama'a ba mu ɗauki darasi ba ne har yanzu game da abin da ya faru a baya jama'a ba mu ɗauki darasi ba ne wai ba mu ji a jikinmu ba ne jama'a ba mu ji a jika ba ne har yanzu za a kawo kuɗi a bamu har yanzu za a zo a yi mana daɗin baki har yanzu za a zo a kawo atamfofi da kayan abinci azumi ya zo a rarraba mana a toshe bakinmu jama'a mu ƙara saka kanmu a cikin ƙasƙancin da Allah kaɗai ya san abin da zai biyo baya mu auna mu ga yadda musulmi suka samu kansu a ƙasƙancin da ba su taɓa samun kansu a baya ba ƙasƙanci jama'a wulaƙanci a ce kaza a ce kaza ba ku da ‘yancin addini ba ku da ‘yancin, wallahi jama'a wannan zaben da zai biyo baya, in ba mu dawo cikin tetayinmu ba, wannan yana ƙara nuna mana, wato shi ne zai yi determinin ɗin irin addini da aƙida da abubuwa da za mu nan gaba, wallahi jama'a, wallahi, wallahi jama'a, kuma daga nan za ka gane, ƙimar malaman sunna. waɗanda idan suka faɗi magana sai su hasaso abin da shekara goma ƙwaƙwalan mutane ga magari bai iya hasasowa ka ji maganar da babban malami alƙalin alƙalan najeriya a sheikh abubakar mahmudu gumiye ya ce siyasa ta hi sallah wani ya ce wallahi bai gano ba sai wannan siyasar da ta wuce ya ce ga su an tsare su a gida an hana su zuwa masallaci an hana su fita babu abinci ya ce wallahi biredi da fiyo wata suka yi ta ci suna ta farin kashi wallahi haka ya faɗi ya ce sati guda suna cin biredi da fiyo wata biredi jama'a ya auna ya ce kai anya shehunanmu kuwa anya ba son zuciya suke bi ba kuwa anya gumi ba shi ke da gaskiya ba da ya ce siyasa ta fi sallah kaji sai da ya kai bango ya ji ya matsu tukuna kamar tunkuzar kuli-kuli sai ya fahimci haka eh sai ya fahimta amma an faɗa mishi bai yadda malaman sunna ba sa son zuciya ba bai yadda malaman sunna ba a saye su ta ƙarƙashin ƙasa ba in ka ji su zahirinsu da baɗininsu duk ɗaya ne haka malaman sunna suke jama'a Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sa'annan fa'ida ta hudu a cikin wannan kissa jama'a وفيه اختبار القوم ليوجد عندهم الاستعداد a cikin waccan kissa mun ji cewa an jarabci waɗannan al'umma waɗannan tawaga ta balutu cikin banu Isra'ila an jarabce su aka ce wanda ya sha daga wannan tekun faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi yanzu wannan kaga jarabawa ce jarabawa ce za su tafi jihadi ya kamata su yi guzurin abinci da ruwa za su tafi jihadi suna fama da kishi ya kamata su sha ruwa sai aka jarabce su aka ce wanda ya sha ya ƙoshi ba za a tafi da shi ba wanda ya sha kaɗan ko bai sha ba da shi za a tafi kaga a cikin wannan gabar akwai jarabawa kenan kuma kuna cikin kunci kuna cikin talauci kuna cikin rashi an matse ku an kai ku bango sai aka ce ai amfani da wannan damar a watsa muku tsaba don ku taho a kama ku kaga a cikin wannan akwai jarabawa a gani yanzu za a ba ku kuɗi ku karɓa ku malamai masu da'awa ku 'yan siyasa za a ba ku kuɗi ku karɓa jarabawa ce faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni malamai suka ce wa hadha yadulluna ala al-isti'dad bin kulli shay'in qabla awanihi wannan yana nuna mana mu rika shiri jama'a mu rika tattali tun kafin abu ya zo yanzu ga siyasa ta zo mu yan arewa wa muka shirya da za mu tsayar ko ko wancan ya fito wancan ya fito wancan ya fito duk kun rarraba karfinku su kuma sai suka tara karfinsu wuri guda don haka da an tashi ko da ba da gaskiya ba ne sai a ce ai an kayar da ku ai an yi defeating naku ai sun ci zaɓe ai an yi kaza ai an yi kaza ku kuma ba ku haɗu ku shirya tun kafin lokaci ya yi ta masu tintini kaji bakinsu ɗaya ne ba su yi saɓani ba ko kaɗan game da wane ba shine shugabansu ba ta ma mufa wane ya fito ya iya turanci wane ya fito ya iya kaza wane ya fito shikenan sai mu raba ƙarfinmu gaba ɗaya maimakon mu tara ƙarfinmu jama'a yanzu muna ta jayayya wannan ya ja wannan ya ce wannan ya ce jama'a mun kauce wa asalin turbar addini ya Allah ba zai jarabce mu ba jama'a ku tuna da waccan ayan ta suratul anfal Allah ya ce wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum Allah ya ce ku yi wa Allah da manzo da'a kada ku yi jayayya kada ku yi gaddama kada ku yi cene na ce Allah ya ce idan kuka yi haka fatafshalu za ku rushe wata zahaba rihukum ƙarfinku zai tafi makiya za su yi rinjaye a kanku Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri da junanku mana inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu haƙuri wannan yana nuna mana jama'a mu riƙa tattali tun kafin abu ya zo ba sai abu ya zo ba ne shi kenan a tashi cikin gaggawa a yi marmaza a bugo fasta a ce wane ne abi malamai jama'a ana yaudararsu ana malam kai ne kaza malam sai kai kaza shi kenan sai ya ɗauka da gaske ne ana cin zaɓe ba za a ƙara ganin shi ba ya gudu kenan sai dai a ji shi a rediyo yana ta ƙarya Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye kun ga a cikin hikima ta Allah Allah yana da ikon a take mace ta ɗauki ciki cikin ya girma a take ta haihu ɗan ya girma haka ne ko ba haka ba ne amma sai Allah cikin hikimar shi da tsarin shi ya sanya ciki da mace ke ɗauka sai ya bi atuwar atuwar mataki bayan mataki mataki bayan mataki Allah sai ya shirya ma bayi dukkan abin da yake tsari ne nashi kamar yadda hadisai suka bayyana wannan yana nuna mana in har Allah maɗaukakin sarki zai zamto yana da tsari game da halittun shi yana da hikimomi da ya shirya a cikin bayin shi to mu bayi ya fi cancanta ya zama dukkan al'amura da muke to ya zamto muna da shiri ya zamto muna da isti'idadi ya zamto mun shirya kaza ba sai lokacin abu yayi ba jama'a don hausa suka ce ba a fafa gora ranar tahiya in ko aka fafe aka zuba ruwa to za a sha da mene jama'a da ɗaci za a sha da ɗaci ɗacin muke ta ɗanɗana jama'a Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wastu dilla bi hadhihi al-ayat ala anna al-ma'a ta'amun yajri fihi riba kaji malaman fiqh kuma ta wani gefe malamai suka ce wannan aya wasu malamai ba wasu bane jama'a malaman malikiya ne sun kafa hujja da wannan ayar ala annal ma'a ta'amun cewa ruwa abinci ne Allah ya sa an fahimta ruwa abinci ne yajri fihi riba yadda riba za ta iya shiga cikin abinci to riba za ta iya shiga cikin ruwa kun ji fikihun su jama'a ina suka cire wannan a cikin ayoyin shine inda Allah ya ce faman shariba minhu faman shariba minhu ku ji kalmar faman shariba minhu falaisa minni sai aka ce wa mallam ya ta'amhu ba a ce wa mallam ya shiribuhu sai aka ce wa mallam ya ta'amhu suka ce wannan ayar ashe tana nuni akan ruwa ma abinci ne kaji fikihu jama'a wannan fikihun akwai ƙarfi a cikin shi ina fata jama'a mun fahimta kuma wannan gaskiya ne jama'a saboda wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin annabin Allah annabi Ismail a sa'ad da bayan ya girma ya yi aure wata rana sai mahaifin shi annabin Allah annabi Ibrahim ya kawo mishi ziyara ya zo baya nan sai ya tambayi iyalin shi ina wane ta ce baya nan sai ce to ya halinku yaya zamantakewarku sai ta ce kai ai muna cikin kuncin rayuwa da kyar ake ci da kyar ake kaza sai ya ce to idan ya dawo ki ce mishi wane ya zo ko wani ya zo kaza kaza amma ga saƙo idan ya dawo ya sauya ƙyauren ƙofar shi bayan ya dawo ta faɗa mishi ya ce to wannan dai mahaifina ne sannan kuma saƙon da ya baki ki bani to ya ce na sake ki don haka ilhaƙi bi a haliki ta gidanku ya auri wata annabi ibrahim ya kuma dawowa bayan ya dawo ya tambaye ta ya halin da suke zaune ta yi mishi bayani cewa ai alhamdulillah ai kaza ai farauta yake tafiya ya samo nama mu haɗa da ruwan zanzan mu sha mu ci abinci mu ƙoshi bayan ya tafi kafin ya tafi ya ce to gashi gashi ya bar mata saƙo da da ya dawo sai ta faɗa ma mijinta annabi Ismail sai ya faɗa mata ai wannan mahaifin shi ne ai kaza ai kaza malamai suka ce a wannan hadisin yana bayyana cewa ashe da nama da ruwa za ka iya cin su su tsaya maka a matsayin abinci har tsawon rayuwarka ina fata jama'a mun fahimta don haka malamai suka ce riba za ta iya shiga cikin ruwa riba za ta iya shiga cikin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'annan fiqhu na kusa da na ƙarshe jama'a a cikin wannan kissa wa fihi istihbabu hadha ad-du'a inda al-qital wannan addu'ar da muka karanta a cikin wannan aya da sojojin wato shugaban nan nasu Talut wannan addu'a da suka yi suka ce rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin malamai suka ce a cikin wannan gaba akwai mustahabbancin yin irin wannan addu'ar a duk sa'ad da aka tsayu a sahun yaƙi za a fara karawa mustahabbi ne musulmi su yi irin wannan addu'ar ina fata mun fahimta darasi na ƙarshe jama'a malamai suka ce fa fi hadhihi alqissa min almubhamati ma sabaqa zikruhu a cikin wannan kissa jama'a akwai almubhamat dunkulallun sakonni da wannan kissa take dauke da shi wanda ba a samu alqur'ani ko sunna ya zo da bayani dalla dalla ba daga ciki kaga akwai ambatan almala'u an ce alam tara ilal mala'i shin baka ga waɗannan jama'ar ba shin jama'ar adadinsu su nawa ne wannan yana daga cikin mubahamatul qur'ani babu nasi da yazo ya ce adadi kaza ne ko adadi kaza ne abinda malaman tarihi suke bayyanawa ba shi da wani isnadi jama'a ingantacce ya sihu bihi ina fata an fahimta to sanan daga ciki akwai annabi da Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum wane ne annabin Allah bai bayyana mana sunan shi ba to sa'annan sai zamanuhum wani zamani ne ya faru a wace ƙasa ce kaga abinda Allah ya bayyana mana cewa yayi alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'adi Musa bayan shudewar annabi Musa da shekara nawa kaga Qur'ani bai bayyana mana ba to ka fahimci wannan a matsayin mubahamatul Qur'an to sa'annan attabut wannan akwatin daga wani itace aka sassaƙo shi yaya length ɗin shi yaya tsawon shi faɗin shi sannan yaya menene ke cikin shi kaga duk wannan qur'ani da sunna ba su bayyana ba ma'ana yana daga cikin mubahamatul qur'ani to sa'annan sakina mun ji fassarar ta ingantacciya shine natsuwa ta zuci ina fata an fahimta at-tama'aninatu wal hudu ina fata an fahimta kamar yadda Allah ce fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi ina fata mun fahimta to sa'an nan mun ji Allah maɗaukakin sarki manzon Allah a sunnar shi ba su bayyana menene albakiyya ɗin nan da Allah ya ce wa baƙiyyatun mimma taraka alu Musa Allah bai bayyana baƙiyya ɗin ba da haka a ce hular annabi Musa rawanin annabi Haruna sandar annabi Musa a sa Musa wa na alahu duk wannan jama'a bai zo a cikin ingantattun nasoshi waɗanda za a tabbatar da su ba to sa'an nan wannan ƙorama wannan kogi da Allah ya ce inna allaha mubtalikum binaharin a ina yake a wace ƙasa yake yaya faɗin shi yaya tsawon shi duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki bai bayyana su ba don haka jama'a abin da yake daidai mu ma mu kame daga fassara su saboda da Allah yana nufin mu san su da ya bayyana mana da bai bayyana ba yana nuni akan babu fa'ida game da sanin su kamar ƙoƙarin sanin wai wannan saniya da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya umarci banu Isra'ila su yanka, wai wace saniya ce, yaya tsawonta, kalan jikinta launinta, sa'an nan yaya kuɗinta, sa'an nan adadin tsawon ƙahonninta, sannan da aka yanka da Allah ya ce faƙul na zuribuhu bi ba'adha wani sashe aka ɗauka aka daki mamacin da shi daga jikin saniyar, harshe kafa, bindi, tsoka, hanji, hanta, babu wani nasi da ya bayyana haka. Haka launin karen ashabul kahafi, da Allah yana nufin mu sani da ya bayyana mana, bulu ne karen jama'a, ko ko ja ne, ko baki ne, ko kaza ne, kaga duk wannan Allah bai bayyana mana ba. Ina fata jama'a mun fahimta, sa'annan adadin mutanen ashabul kahafi, shin su biyar ne, shin su shida ne, ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم Allah ce duk rajaman bilgaibi ne wannan babu tabbas gaba ɗaya khamsatun sadisuhum kalbuhum Allah duk sai ya ce ku tsaya rabbi a'lamu bi iddatihim Allah kadai ya san adadin yawan su to in ka san adadin yawan su me zai kare ka a cikin addini ba abin da zai kare ka ba abin da zai rage ka jirgin annabi nuhu daga wata bishiya aka sassake shi shekara nawa yana sassaƙar shi yaya tsawon shi ya faɗin shi adadin dabbobin da suka shiga cikin shi shekara nawa a kan teku duk waɗannan nasu bai bayyana mana ba jama'a mu taƙaitu daga abin da nasu ya tabbata da shi ina fata jama'a mun fahimta waɗannan suna daga cikin mubahamatul qur'ani ina fata an gane akwai wani littafi jama'a da wani malami ya rubuta ban ga littafin bane na bincika amma dai darul hadisi Allah maɗaukakin sarki ya mallaka mana ta hanyar malam albani littafin yana nan jama'a in na binciko zan mana isharar shi wani lokaci ina fata mun fahimta Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya saka mishi da dukkan waɗannan abubuwa da ake bayan shi don haka jama'a waɗannan su ne fikihu sira a cikin waɗancan ayoyin da muka karanta a jiya insha Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya amfanar da mu abubuwan nan da muka faɗi bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ba da wannan kissa wannan tarihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce tilkar rusulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله مدوكاكين سركي يتي تلك الرسل wancan tarihi da muke baka qissatul rusuli tarihi ne labarai ne na annabawa waɗanda suka gabata malamai suka ce isharatun ila ma sabaka zikiruhu tilka ɗin nan ishara ce ga abin da ambatan shi ya gabata na tarihin annabawa da labaran da suka shuɗe a cikin al'ummomin da suka gabata. Ma'ana wasu suka ce, kuma a'a ai wannan ishara ce zuwa ga ƙissoshi da tarihi waɗanda za su biyo bayan wannan aya da waɗanda za su zo a sauran surori kamar suratu Ali Imrana da suratun Nisa da suratul A'raf da suratu Yunus da Anbiya da sauran surori makamantan waɗannan. Ma'ana tilkar rusulu waɗancan tarihin da muka baka qissatuhum tarihin annabawa ne tarihin manzanni ne faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashe akan sashe wasu sama suke da wasu darajar su ba ɗaya take ba wancan annabin ya fi wancan ina fata mun fahimta ma'ana darajar su ba ɗaya suke ba matsayinsu ba ɗaya ba ne ko da yake sun yi tarayya game da kasantuwarsu annabawa ko kasantuwarsu manzanni amma dai darajarsu falalarsu wani sashe suna da daraja sama da wani sashe ina fata mun fahimta za ku zo ku ji cewa lallai wannan ayar dalili ce akan babu laifi akan bayyana mufadala a tsakanin annabawa kuma babu karo tsakanin wasu hadisai da za mu zo mu ishara a kai a cikin sahihul bukhari da muslim da musnadul imami ahmad insha Allah a inda annabi yake cewa la takhayyaru bainal anbiya ko la tufaddilu baina anbiya illa za ku zo ku ji babu karo tsakanin waɗannan nasoshi guda biyu saboda ayar dai dama qur'ani ce hadisin kuma tabbatacce ne yana cikin bukhari ka ji a alama ratibis siha ina fata mun fahimta to za ka zo ka ji ina wajuhul jam'i baina hadhihi al-aya wa baina tilka al-ahadith as-sabita as-sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun fahimta Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wasu akan wasu darajar wasu sama take da wasu ina fata an fahimta Allah ya ce walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura mun fifita wasu annabawa wasu manzanni darajar su sama take da ta wasu kuma Allah ya ce mun bai wa annabin Allah annabi Dawud littafin zabura kaga wannan yana ƙara tabbatar da lalle akwai mufadala akwai fifiko wanda gabar gaba Allah ya ce in ma baka gane ba minhum daga cikinsu man kallama Allahu akwai wanda Allah ya yi magana da shi kaga wanda yana daga cikin wajihul mufadala din in baka gane ba to ina darajar ina wajihin sai Allah ya ce daga cikin annabawa akwai waɗanda Allah ya yi magana da shi su wane ne waɗannan malamai suka ce ai kallamahullah min ghairi safirin Allah ya yi magana da shi ya yi magana da su ba tare da tafinta ba ba tare da mai fassara ba ba tare da tsaka-tsakiya ba kai tsaye Allah ya yi magana, suka ji, suka yi magana Allah ya ji kuma ya amsa musu, kaga wannan daraja ce. Daga cikinsu akwai Musa, malamai suka ce Musa ake nufi shi kaɗai, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, wa kallamallahu Musa taklima wa rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما كما الله يي مغانا ده موسى مغانا كاغا توكيدي kenan ina fata jama'a mun fahimta wasu suka ce a'a ba Musa ne kadai yake bantu da wannan daraja ba da wannan falala ba annabi annabin Allah annabi Adamu ma yana da wannan daraja ina fata mun fahimta saboda ai ayoyin baya sun bayyana Allah yayi magana da annabi Adamu wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai Allah ya ce mene qala ya adamu yanzu Allah wane ne yace qala jama'a gawa Allah yace qala kenan yana daga cikin minhum man kallama Allah ina fata mun fahimta sa'annan hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami Ahmad annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana annabi Adamu ya yi magana da Allah ina fata mun fahimta to sa'annan wasu suka ce a'a ai abin bai taƙaitu kaɗai ga annabi Musa da Adamu ba har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma ya yi magana da Allah wannan ai tabbatacce ne ina fata mun fahimta kama huwa sabitun fil ahadisi sahiha ka karanta al-isra'u wal mi'raj na al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da al-isra'u wal mi'raj na babban malami al-sheikh Ahmad Muhammad Shakir kuma ka karanta suratul isra'i ka ɗauki tafsirin ibnu kasirin da ibnu jaririn sai da ya tattaro riwayoyin hadisin isra'i da mi'raji gaba ɗaya ya tattauna wani malami ya ware waɗannan hadisan ya asalin yi musu littafi ya yi dirasa ta musamman a kansu a isra'i da mi'iraji shin Allah ya yi magana da annabi ko bai yi ba jama'a ya yi ina fata mun fahimta kenan minhum man kallama Allah sai ka ce Musa wa kallama Allah Musa taklima annabi Adamu wa allama Adam al-asma'a kullaha wa annabi Muhammad ina fata mun fahimta jama'a yanzu kaga minhum man kallama Allah lallai daga cikin su akwai waɗanda Allah yayi magana da su wasu malamai suka ce wallahu a'lamu wannan ita ce sirrin da ta sa Allah yayi amfani da man minhum man kallama Allah suka ce man ismul mausul ne mushtarikun lafziyun dama asma'ul mausula iri biyu ne akwai mushtarika akwai ghairu mushtarika kaga allazi ba mushtarik bane allazi allazina allazani allati allatani allai alla kaga duk waɗannan mausulat ne ghairu mushtarika to sannan akwai mausulat waɗanda suke mushtarika baina tilkal alfaz sune da man da ma ina fata mun fahimta ma'ana man takan tsaya a matsayin allazi takan tsaya a matsayin allazani takan tsaya a matsayin allatani takan tsaya a matsayin allazina ko alla'i ko allati ina fata an fahimta kaga man kenan sai suka ce wannan wallahu a'lamu shine dalilin da ta sa Allah ya amfani da man liyatanawala Musa wa Adama wa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata mun fahimci ma jawabin tukuna jama'a mausulat ibn malik yace mausulul asma'il ladhil unsallati wal ya idza ma funniya la tufbiti bal ma talihi awlihil alama wan nunu in tushdad fala malama wan nunu min zaini watayn shuddida aidan wa ta'widun bidhaka qusida duk da ya gama sai ya ce wa man wa ma wa altusawi ma zukira wa, wa, wa, wa haka za zu inda tsayi'in shuhira haka yi ta kawo wa man da man wa ma da ma wa al da al almausula tusawi ma zukira ɗaya suke da duk abincin da aka ambata na allazi allazi na Allah sa kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaki wasu da darajoji cikin annabawa ka kalli annabi Ibrahim Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kuma Allah ya riki Ibrahima ya zame mishi baji dadi annabi Ibrahim khalilullah ne ina fata mun fahimta kaga wannan daraja ce gare shi wa rafa'a ba'dahum darajatin sannan ka kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace a cikin hadisi muttafaqun alaihi annabi ya ce inna allaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha ibrahima khalila Allah ya rike ni na zama khalil din shi kamar yadda ya rike annabi ibrahim ya zame mishi khalil ina fata mun fahimta wasu malamai suka ce a'a wa rafa'a ba'dahum darajatin ai ana nufin darajar annabi ta fita kowa cikin annabawa da manzanni jama'a kun fahimta da kyau kuwa suka ce dalilin da yasa aka yi ibhamin sunan annabi ba a ce ya fi koma kowa ba litafhimi amrihi don a girmama sha'anin annabi don in aka fito aka ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama to zai zama darajar shi ‘yar kaɗan ce kenan ina fata kun fahimta to amma da aka ɓoye sunan wannan malamai suka ce yake nuna maka akan girmar sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ina fata mun fahimta dama ɗabi'a ce ta larabawa uslubi ne jama'a na larabci aka tambayi huɗai'a su wane ne ash'arul arabi waɗanda suka fi kowa iya waka da salo kaza da salo kaza sai ce kaga dai akwai nabiha an gane da kyau jama'a kaga dai akwai zuhairu duk ya kawo da ya kawo sai ce da na so na faɗi na ukun su da na faɗi amma ba zan faɗa ba ma'ana yana ishara zuwa ga kanshi kenan da ya ce sai ni hudai'a malamai suka ce to da shi kenan darajar shi za ta zama ‘yar kaɗan ce, ina fata mun fahimta, ma'ana ya ɓoye sunan shi li tafhimi amrihi, a bahama ismahu li tafhimi amrihi, ina fata mun fahimta. Me yasa malamai suka fassara ayar a matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce hadisai ne suka karfafe su zuwa ga haka, hadisi ya tabbata a cikin al-imamu Tirmidhi kitabul jami' daga sahabi abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni sama da annabawa wato da ɗabi'u da wasu irin darajoji guda shida annabi ya ce u'titu jawami alkalimi an bani dunkulallun saƙonni annabi zai faɗi magana ‘yar kaɗan amma inda za a warware ta a yi sharhinta a fitar da fiƙihun da ke cikinta za a yi mujalladi mujalladi jama'a ka ɗauki wancan dogon hadisi jama'a hadisin abu huraira hadisin bukhari hadisin wali jama'a kun tuna da hadisin hadisin wali ba wanda zai tunano hadisin wali jama'a man adali waliyan فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هزوا قرشة جماعة ديتي واتو وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wannan hadisin da al'imamu shaukani ya ɗauki hadisin da ya so ma sharhi da jawabi sai da ya sintime ma mujalladi guda ɗaya uɗitu jawami alkalimi ina fata an fahimta wa nusirtu bin ru'bi sannan an bani nasara an taimake ni da firgita abokan gaba a wata riwaya masirata shaharin tun ya zamto tsakanin ni da su akwai tafiyar wata guda annabi ya ce wa uhillat liyal ghana'ima kuma an halatta mini cin ganima kaga annabawan da suka gabata ba a halatta musu ba a wata riwaya annabi yace walam tahilla li ahadin qabli ganima bata halatta ga wani cikin annabawa kafin ni ba annabi yace amma Allah sai ya halatta min lamma ra'a ajazana wa da'afana a cikin wancan hadisi da Allah ya ga gazawan mu mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya halatta mana cin ganima Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu mimma ghanimtum halalan tayyiban cikin suratul anfal annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran kuma an sanya min ƙasa ko ina ta zama wurin ibada kuma ta zame min abin tsarki ma'ana abin da zan iya taimama da shi annabi ya ce wa ursiltu ila al-khalqi kaffa kuma an aiko ni zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya. Annabi ya ce wa hutima biyan nabiyuna kuma an sanya ni na zama ni ne cikamakin annabawa. Kaga duk waɗannan wasu darajoji ne waɗanda malamai suka ce sun cancantar da annabi ya zama shi ne warafa a ba'adahum darajatin. Ina fata mun fahimta. hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaice shi haka al-imamu tirmizi muslim a lamban hadisi na 523 tirmizi a lamban hadisi na 1553 sannan sun ƙara kafa hujja da wani hadisi na bukhari da wani bukhari waɗanda suka ruwaice hadisin annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bu'istu ila al-ahmari wal aswadi an aiko ni zuwa ga baƙaƙe da jajaye ma'ana ba an aiko annabi kadai ga larabawa bane ko kuma ga turawa ko ga jaziratul arabi bane kadai saƙon annabi manzancin shi ya kewaye dukkan al'umma gaba ɗaya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzan Allah ne gare ku gaba ɗaya jami'us sakalainil insi wal jin ina fata mun fahimta annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa nusirtu bir ru'bi masirata shahrin wa uhillat liyal ghanaima wa lam tahill li ahadin qabli wa u'titu shafa'ata kuma an bani ceto yanzu kaga duk wanda yana ƙara bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama darajar shi sama take da darajar dukkan wani annabi ina fata mun fahimta shine sahibu shafa'ati al-uzma shine sahibul maqamil mahmud ina fata mun fahimta shine awwalu man yadkhulul janna kaga duk waɗannan wasu darajoji ne waɗanda Allah ya baiwa annabi ya fifita shi sama da annabawa hadisin bukhari annabi yace ati babal janna zan je kofar aljanna na kwankwasa a ce waye na ce muhammadu ne a ce dama kai kadai aka ce a buɗe ma in ba kai ba ba za a buɗe wa wani ba ba magana annabi Ibrahim annabi Musa Isa Adamu Abul Bashar babu shi duka jama'a annabi aka ce a buɗe ma ina fata jama'a mun fahimta za ta rikice wa al'umma a ranar kiyama an tashi kiyama Allah sai ya yi fushin da bai taɓa irin shi ba Allah ya kyara al'umma ya kyale su ya ƙi musu hisabi al'umma su samu kansu a hali na kunci da wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a taru gaba ɗaya al'umma sai su tafi gurin annabi adamu a ce ya adamu anta abul bashari anta allazi khalaqaka Allahu biyadihi anta anta anta ai ta faɗin darajojin shi sai ce kai ku saurara lafiya ku faɗi bukata ku sai su ce tafi gurin Allah ka nema mana ceto wurin Allah Allah ya yi hisabi kowa ya san matsayin shi na aljanna ya je aljanna na wuta ya je wuta Adamu sai ya ce lastu bi zaka ba daraja ta bace matsayin ba nawa bane yafi karfi na yace ku tafi gurin wani izhabu ila ghairi a zo gurin annabi Nuhu shi ma ya bada hanzari a zo gurin annabi Musa a Ibrahim ya ba da hanzari ya ce jama'a ba ku san na taɓa tauriya ba tauriya ma'ana mai kama da ƙarya amma ba ƙarya ba ce shine tauriya ina fata mun fahimta ka karanta hadisin bukhari cikin kitabu a hadisil anbiya abu huraira ya ruwaito ya ce ma kazaba ibrahim illa salas kazibatin ba ƙarya zallan ƙarya ake nufi ba jama'a ya ce biyu a ƙur'ani ɗayan kuma sa'ad da yake tafiya ya je gari kaza ya haɗu da azzalumin sarki ya tambaye shi wannan matar fa sai ya ce ‘yar uwarshi ce yana nufin ‘yar uwarshi a addini ina fata an fahimta annabi ibrahim ya ce ina matsayin ba nawo ba ne izhabu ila gairi a zo gurin annabi musa a ce kai ne kai magana da allah kai ne kai ne kai ne annabi musa sai ya ce ina jama'a abin ya fi ƙarfi na ba ku san na yi kisan kai Allah bai umarce ni ba ba ku san na yi ƙulli an mutu ba na ɗaurewa wani ciki ina fata an fahimta karanta suratul qasas duk zaka ji waɗannan jawaban wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min shi'ati wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala allazi min aduwihi fawakazahu Musa sai ya kulle mishi ciki ina fata mun fahimta faqada alai sai ya mutu qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin mu auna jama'a duk waɗannan abubuwan fa Allah ya yafe mu annabawan tun daga Adamu har dukkansu amma da yake sun fi kowa sanin Allah suna gudun kada su je neman ceto a yi musu tashe kai ma ka mai laifi ne ina kai ina ceton wani da yake sun san Allah jama'a sun san Allah ba irinmu ba ne jama'a masu wasa da Allah ka ce wai za ka ɗebo su a aljihun malin malin za ka yi sahu saba'in mutum dubu saba'in wai ba a ganka ba a filin kiyama ba ka san Allah ba ne wallahi Allah ba ka san Allah ba ne ƙarya kawai kake yi a mamakin shine wawayen da suka yadda da irin waɗannan wawayen irinsu haka yadda da wannan khurafar jama'a wannan ahadithu khurafa ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye annabi Musa ya ce lastu bizaka a zo gurin annabi Isa ya ce ba ku san cewa mutane na sun rike ni ni da mahaifiyata a beban bauta ba Allah ba wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama wa iz qala Allah ya Isa أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء با قدير بني شهيدني إنا فاتا مو فهمت يوا شهيدني با قدير بني وأنت على كل شيء شهيد النبي إيسا يتي matsayin ba nawa bane lastu bi zaka sai yace izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar sai su zo gurin annabi su ce kaza su ce kaza sai ce ana laha ana laha ana laha dama matsayin nawa ne dama nawa ne dama nawa ne annabi ya ce sai na wuce gaba na sujuda a gaban al'arshin Allah Allah ya rabu da ni tsawon lokacin da ya so ya rabu da ni dan a lokacin mulki ke aiki jama'a mulki ke aiki limanil mulkul yawmu yawma hum barizuna la yakhfa ala allahi minhum shay'un limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahhar Allah sai ce da annabi dago kanka irfa ra'sak sal tu'ba tambaya za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto abu na farko da annabi zai fara cewa shine ummati ummati ya Allah al'umma ta ai musu hisabi suwa yake nufi da waɗannan al'umma shine haddafa su annabi Ibrahim da Musa da Isa da Adamu da su da mutanensu sahibul makamil mahmud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kaga wannan shine maqamun mahmud jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce wannan shine wa rafa'a ba'dhum darajatin annabi muhammadu kenan jama'a dan haka annabi ya fi dukkan annabawa daraja ya fi annabi musa daraja ya fi annabi wani duk ya fi annabawa daraja ka kalla hatta a qur'ani Allah shi ya fara ambata cikin ulul azmi minar rusuli shar'a lakum min ad-dini ما وصى به نوحا عفوا cikin suratul ahzab wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka dhamirul mukhatab dinnan jama'a nawa ne ne annabi muhammad sai aka ce mai daga baya wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma annabi tsira da aminci. Wa ataina Isa ibn Maryam albayyinati kuma mun bai wa annabi Isa ɗan Maryam hujjoji bayyanannu, hujjoji bayyanannu rayar da matattu, hujjoji bayyanannu warkar da kutare da wato waɗanda suke wato guragu da wato waɗannan abubuwan da halittan tsuntsu da kaza da kaza da yake duka da izinin Allah wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati al-bayyinat shine kamar yadda Allah ya ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil sai ce me wa iz takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fiha fayakunu tayran bi idhni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idhni wa iz tukhriju al-mauta bi idhni malamai suka ce shine al-bayyinat a cikin wannan aya da Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat ina fata mun fahimta wa ayyadnahu bi ruhil qudusi ayyadnahu kuma mun karfafe shi shine ma'anar ayyadnahu ay qawwaynahu bi ruhil qudusi da ruhul qudus ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu jama'a kun fahimta da kyau kuwa iz ayyadtuka bi ruhil qudusi waye ruhul qudusi mala'ika jibrilu قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الله يتي وآتينا عيسى ابن مريم البينات كما من بي النبي عيسى ابن مريم حجوجي بيننو وأيدناه بروح القدس كما من كرفتيشي da ruhi mai tsarki mala'ika jibrilu malamai suka ce me yasa aka keɓe annabi isa aka faɗe shi shi kaɗai a nan malamai suka ce wa khussa isa alaihi salam بالتأييد لإفراط اليهود فيه بالتحقير والنصارى بالتعظيم يهودا واسن زكي game da annabi Isa suna zabtare kimar shi da darajar shi dan su suka yunkurin hallaka shi haka ne ko ba haka ba su kuma kiristoci sai suka zake gurin yaban shi hatta Allahuhu har sai da suka mayar da shi Allah to sai aka ambace shi anan don raddi ga Yahudawa waɗanda suke ƙin shi suka yi ƙoƙarin hallaka shi da kuma raddi ga Kiristoci Nasara waɗanda suka zaƙe game da yaban shi har suka kai shi matsayin Allah. Ina fata mun fahimta, ma'ana mu musulmi mu ne aulan nasi bi Isa. Ina fata mun fahimta, muka ce manzon Allah ne kuma bawan Allah ne, ba Allah ba ne kuma ba ɗan Allah ba ne, ina fata mun fahimta. Allah ya ce walau sha Allahu maqtatala allazina min ba'dihim da Allah madaukakin sarki ya so da waɗanda suka biyo bayan annabawa ba su yaƙi junansu ba ma'ana waɗanda annabawa suka bar su da ba su yaƙi junansu ba da ya nufe su da shirya da bai bar su sun yaƙi ba min ba'dihim waɗanda suka zo bayan annabawa din min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu daga su annabawa din walakin ikhtalafu Allah ya ce sai dai waɗannan mabiya annabawa bayan shuɗewar annabawan ikhtalafu sun yi ta saɓani da junansu wannan ya ce alhaƙo ma'i waddalalu ma'al akhar ni ke da gaskiya wane ɓatacce ne wane ya ce ƙarya kuke mu ne shiryayyu ku ne ɓatattu wane ya ce kaza kaga walakin ikhtalafu ɗin kenan ina fata mun fahimta fa minhum man amana daga cikinsu akwai waɗanda suka yi imani suka tsayu suka yi riko da abin da annabawansu suka zo musu da shi na shiriya da addini daga wurin Allah wa minhum man kafar haka daga cikinsu akwai waɗanda suka bijire suka yi tawaye suka yi kafirci suka kibin abin da annabawan suka zo musu da shi walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so ya nufe su da shiriya maqtatalu da basu yaki junansu ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da yaso ina fata mun fahimta jama'a gashi karatu yayi karatu lokaci ya kure amma da na so mu karanta fawaid da hukunce hukunce waɗanda suke cikin wannan ayar amma za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu fa'e mu faɗi waɗannan fawaid ɗin da waɗannan ahkam ɗin waɗanda suke cikin wannan ayar mu nema kowa fatan alkhairi Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan rahama Allah ka jiƙanmu ka jiƙan iyayenmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka tabbatar da bakunanmu akan abin da yake gaskiya ne Allah muna roƙonka ka ji kan malam albani Allah ka gafarta mishi shi da Abdullahi da Ummu Abdul Barri Allah ka gafarta musu ka yafe musu kusakuransu Allah ka saka su aljanna ka nisanta su daga wuta ya Allah Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka bamu wato arziki mai amfani mai albarka Allah ka nisanta mu daga azabar kabari da firgicin alkiyama ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik